أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 29 watan rabi'u thani shekara ta 1447 wanda ya daidai da 20 ne ko ya yi daidai da 20 ga watan 12 shekara ta 2025 kuma yau Allah ya kawo mu ƙarshen wannan sura ta suratu baƙara wanda satin da ya wuce mun fara magana ne akan ayatul dai aya da take magana akan rance ko kuma hidima ta bashi na kuɗi to yau Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da bamu labari ko gindaya mana dokoki akan abin da ya shafi ta'amuli da kuɗi Allah ya ce wa in kuntum ala safari kuma idan kun kasance kuna hali na tafiya ne walam tajidu katiban kuma ba ku samu wanda zai rubuta muku shi wannan bashin ba farihanun maqbuda to sai ku ba da wani abin jingina karɓaɓɓe ya halasta wanda zai karɓi kuɗi rance a wurinka to ya kawo wani abu in ba a samu abin da wanda zai rubuta wani abu a adadin kudin da lokacin da za a dawa da shi ba to ka zo a yi magana ta baka ina so ka ban aran kaza sai ka kawo zan baka abu kaza naka aji amma kuma kamar yadda muka sani yawanci ba zan karɓi kudin da ya fi abin da na jingina shi ba saboda na karɓa zan iya inda dawowa da shi saboda na san cewa maybe na ba da waya ne ta dubu ɗari kuma na karɓi dubu ɗari biyu kun ga mutum zai iya tafiya to shi yasa in na bada waya dubu ɗari to kuɗin da zan karɓa ba zai kai dubu ɗari ba to shine rihanun makabuza kenan za a ba da rance za a yi kawo jingina ta karɓaɓɓiya abinda aka jingina karɓaɓɓe akwai jingina da bata zama karɓaɓɓiya ba saboda bata cika dokokin abin da ya kamata ya zamto jingina ba ne sai Allah ce fa ina mina ba'dukum ba'da in sashin ku kuma ya aminta da sashi akwai aminci a tsakaninku falyu'addi alladhi tumina amanatahu to wanda aka amince da amanarsa sai ya dawo da ni abin da aka bashi na baka abu na da amanarka to Allah ya ce to ka dawo da abin da aka baka wannan na amana din wal yattaqillaha rabba sannan kuma ya ji tsoron ubangijinsa Allah wala taktumu shahada sannan kuma kada ku koye shaida wanda aka kirawo su su ba da shaida ko kuma wanda aka mi aka yi wannan mu'amala ta kudin a gabansu a matsayinsu na shaidu tunda yanzu an samu ba a yi rubutu ba ko kuma abin jinginar ma ba a jingine shi ba ana halin tafiya ko wani abu dai na matsi to dole abin da za a yi akwai ya kamata a samu shaidu ko in ce wajibi ne a samu shaidu to waɗannan shaidun da aka yi ta'amulin kuɗin a gabansu sun shaida lokacin da aka zo binciken kuɗin ko ana neman kuɗin a dawo da shi ko an dawo da shi bai cika ba to in an kira su su shaida sai Allah madaukakin sarki yace wala taktumu shahada kada su koye shaida su ki su bayar Allah ya ce wa mai yaktumha wanda kuma ya koye shaida din ya iya faɗe ta ko kuma ya faɗa ta ba daidai ba fa innahu athimun qalbu to wannan yayi sabo a zuciyarsa yayi zunubi ma zuciyarsa bi ma'ana yayi sabo wanda Allah zai iya zai kama shi a dalilin wannan sabon saboda cuta yi sai yace wallahu ma ta'maluna alim Allah dangane da abin da kuke aikatawa masani Allah dukkan wani abu da muke aikatawa wallahi ya sani kuma yana accounting ɗinsa sai mun je gabansa Allah madaukakin sarki wallahi zai kawo mana ayyukanmu ya shimfiɗa mana su a gabanmu mu karanta tun daga farkon littafi zuwa ƙarshe Allah ce ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ka karanta littafinka abinda ka ga a cikin littafinka ya ishe ka hisabi a yau shi yasa manzo Allah yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi makan ku kididdigan ayyukanku na alkhairi da na shari ku ga wanne ne suke rinjayar wasu sannan wanne ne suke raguwa gabanin a kididdige muku a gaban ku Allah ya ce lillahi ma fi samawati wa ma fil ard ga Allah sammai da ƙasai suke na Allah ne sama ta Allah ne shi ya gina ta ba tare da ya kawo wasu ginshiƙai ba shi ya shimfiɗa ƙasa ba tare da ya kawo wani abu da ya tare ta ba wannan shi yasa Allah ce lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum idan kuka bayyana abin da yake cikin rayukanku aw tukfuhu ko kuma kuka ɓoye yuhasibukum bihillah Allah zai muku hisabi akan abin da kuka ɓoye din nan ko kuka bayyana in kuka ɓoye gaskiya wallahi Allah ya sani in kuka bayyana abin da yake ba daidai ba ne wallahi Allah ya sani in ma gaskiyar ka bayyana ka ɓoye ƙarya dukkan abin da muka yi yuhasibukum bihillah Allah zai mana hisabi akan abin nan da muka aikata wannan lokacin da aka saukar da ayan nan sai abin ya sa sahabbai cikin kunci yanzu kenan duk abin da yake cikin ranmu ban furta shi ba Allah sai ya mana hisabi ko kuma duk abin da muka furci da shi yaya kenan lamarin zai kasance to bayan wannan sai aka cike ayar fayaghfiru liman yasha'u Allah zai gafarta wanda ya so wa yu'adhibu man yasha kuma zai mi zai azabtar da wanda ya so to wannan sai ya sama musu relief dangane da wannan hukuba da Allah maɗaukacin sarki ya ambata a baya sai ya ce wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah dangane da Allah mai iko ne akan komai ko menene Allah yana da iko akai li'annahu azizun so da shi mabuwayi ne ba wani abu da yake mi gagaran Allah ubangiji kuma hakimu mai hikima ne آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون سي آمن الرسول من زوي إيماني بما أنزل إليه da abin da Allah da abin da aka saukar masa min rabbihi daga ubangijinsa yace kullun wal mu'minun mu'minai ma sun yi imani da abin da aka saukar wa manzo daga ubangijinsa da haka mi kada wani numinu bi ba'dil alununu bi ba'dil wa nakfur bi ba'dil yahudawa sukan ce mun yi imani da wani sashi na littafi ko mun kafirce wani sashi saboda sashin da muka yi imani da shi ya yi daidai da sarran mu sashin da muka yi imani da shi bai yi daidai da sarran mu ba shi yasa sai muke mi sai muke imani da wani gefe da kimi imani da wani gefe to a yanzu ma a cikin al'ummar nan akan iya samu in malami ya bada fatawa sai a ce mu jira fatawar wani ya fi sauki to wani lokaci kuma shi wancan da ya ba ijtihadi ne bai samu hukuncin kai tsaye ba ne saboda wallahi ilimi na da faɗi ba za ka ce ka san komai ba shi a bincikensa bai samu hukunci kai tsaye ba sai ijtihadi ya bada hukunci wannan kuma Allah ya sa ya biyo ta kan aya ko hadisi ya fahimci wani fiƙiu da yake ciki sai ba da hukunci sai ka ga abin ya ma tsauri sai ka bi wancan wanda ya bada ni ijtihadi shi fa ko kuskure yayi manzo Allah ce wanda ya ijtihadi ya kuskure yana da lada daya na kokarin fitarwa hukunci wanda kuma ya ijtihadi ya dace manzo Allah ce yana da lada biyu ladan kokarin da ya nemo hukunci da kuma ladan dacewa da yi to da haka iya abin da za mu bi shine wallahi mu ba abin da yake da hujjoji a alkur'ani da hadisi babu wai abu da ya dace baka kai sahabbai sanin ya dace ba kuma yadda aka kawo musu addinin nan wani daga cikin sahabbai yake cewa ittabi'u wa la tabtadi'u ku bi kada ku kirkira abin da aka bar muna wallahi ya ishe mu kai ya ma yi mana yawa a wannan lalacin namu iya abin da aka kawo mana na shari'o'in addini wallahi ya mana yawa kawai dai Allah dai da rahamarsa ya fifita mu shi yasa abubuwan da muka gagara wallahi Allah yake shafe mana amma yanzu a ƙarshen suran za mu ji akwai abunan da aka ɗora wa yahudawa wanda in yanzu aka ɗora ma da mun kusan ƙarewa sai ce kullun amana billahi dukkansu sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa mumini na kwarai baya cewa ya yi imani da annabi muhammad ya kuma ƙi yi imani da annabi isa dole ne sai ka yarda da dukkan su yan sako ne daga wurin allah maɗaukakin sarki la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambancewa ko ba ma farraƙawa tsakanin ɗaya daga cikin manzannin allah maɗaukakin sarki dukkansu mun yi imani da su ba za mu ce mun yi imani da wani mun bar wani ba ko kuma mi mu zo sarihatan mu ringa nuna fifikon wani akan wani ba a nuna fifikon sarihatan saboda in ka nuna akwai yanayin da za ka faɗa misali a ce a cikin annabawa dukkan annabawa masu daraja ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi an mafi daraja karka ce a'a ai annabuwa ne bai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daraja ba in ka haka shi annabin ka kaskantar da shi kuma Allah zai kama kuma ba a kwaba magana a duk wani annabi sai dai ka ce annabawa masu daraja ne kuma Allah ya fifita su amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi an mafi daraja a cikin su sannan ulul azmi min ar-rusul su an mafi daraja dama wanda Allah ya fi ya zaba a cikin su sannan kuma ya fifita annabi sallallahu alaihi wasallam su ma a cikin su shi yasa Allah bai duk a cikin ayan Qur'ani ba gun da Allah ya nuna wani annabi ya kaskantar da shi akan wani ko in tilka rusulu sai yace faddalna ba'dahum ala ba'd wayannan annabawa mun fallanta sashin su akan sashi kun ga ba a nuna wani sashi yana da kaskanta ba kowanne yana da falala amma wani ya fi wani to da haka za mu yi imani da su gaba daya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya saukar da ƙur'ani sa muka karanta muka gani kuma manzan Allah sallallahu alaihi ya ƙara bayani a cikin hadisansa Allah maɗaukacin sarki ya ce wa ƙalu sami'na wa ata'na su wani muminan sukan ce sami'na mun ji ji na mi sima'ul qubul ji na amsa an gaya ma abu kace na ji eh na ji kuma na amshi abin da aka faɗa waƙana kuma mun yi biyayya a dukkan wani doka da aka ɗora mana shari'a ta zo mana ta gindaya mana mun yi biyayya a kayi sai suka ce gufranaka muna neman gafararka ka gafarta mana zunubanmu rabbana ya ubangijinmu wa ilaikal masir kuma makoma tana gare ka ya ubangiji la yukallifu Allahu nafsan illa wus'a Allah madaukakin sarki baya ɗora wa wata rayi abinda za ta gagara illa wus'aha face abinda za ta iya duk abinda Allah ya dora mana na shari'a wallahi ya dora mana ne abinda yana da yakinin cewa mu din za mu iya sai dai mu sakaci mutuna duk halayyar da kake ciki idan muka ɗauko babi na azamul ibada ya sallah Allah maɗaukacin sarki sai da ya koyar da mu ya koyar da manzansa manzansa ya koyar da mu yanda duk irin halin da kake ciki matukar kwakwalwar mutum na ribi to ga irin yadda zai yi sallah ko da jikinsa baya motsi sai iya idansa bakin ma ko ba zai ba ganan yadda za ka yi sallah azumi aka ce in baka da lafiya ka ajiye sai ka warke wanda yake tafiya zai samu shakka ya ajiye sai ya dawo to wannan dukkan su ba an koyar da mu ba kuma Allah ya san za mu iya ne laha ma kasabat ita rai laha akwai wasu kalmomi guda biyu da laka da alaika duk abin da aka faɗa aka ce wa laka kaza ko wa alaika duk abin da aka ce laka gare ka ne in aka ce alaika kuma nan nago ne azaba ce a kanka ko mi ka faɗa aka ce a kanka mi ake nufi ai ana nuna ma ne a kanka mi biya ana duk negative abin da kake tunani kai ma a kanka zai dawo kanka to larabawa suna amfani in suka ce laka shine abin da yake gare ka positive abu kenan alaika kuma shine abin da yake negative wanda ake danganta shi da ni nan nago ko a ce azaba to sai ce laha ma kasabat abinda ita wannan ran ta aikata na alkhairi laha ladan zai koma zuwa gare ta ne ita za ta gura wa alaiha maktasabat abinda ta aikata na zunubi alaiha wallahi laifin na kanta kuma Allah zai mata hukunci rabbana ya ubangijinmu la tu'akhidna kada ka kama mu in nasina ko kada ka mana azaba idan mun manta au aqana ko ko muka kuskure muka yi abu ba da niyya ba ba niyyar abu muka yi muka yi mun kuskure muka yi wannan akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki ya mana rangwame dangane da ni inna Allah tajawaza li an ummati Allah ya min rangwame ni da al'um akan al'ummata alqaqa wa nisyan wa mustakuri wa alai shine kuskure da mantuwa shine anan da ma yake ni in nasina aw aqana da kuma abin da aka tilasta rai ta yi duk abin da aka yi man kafara billahi min ba'di imani sai Allah ya ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wanda ya yi abin da aka tilasta shi yi zuciyarsa tana cike da imani to shi wannan Allah ba zai kama shi ba to shi yasa Allah madaukakin sarki yace yana faɗa ta sigar abin da muminai sahabbai kenan suka faɗa suke cewa la tu'akhidna in nasina ya ubangijinmu kada ka kama mu idan mu manta au aqana ko muka kuskure rabbana wala tahmil alaina isran ya ubangiji kada ka dora mana abin da zai kawo mana wahala wurin gabatar da shi abin da zai samu mushaqqa ya sa mana tsanani wurin gabatar da shi misali kaman akwai abin da Allah madaukakin sarki ya dora wa yahudawa da su ko in ce banu isra'ila yace idan suka yi zunubi tubarsu shi ne su kashe wannan sashen su kashe wannan sashen faƙatulu an fusa kun zalibin kairun lakum inda bari ikun fata ba alaikum Allah ya umarce su ɗaya ya kashe ɗaya kawai mai ƙarfi alƙalin ƙauye wannan shi ne tubarsu in an kashe ka ka tuba kai ɗin ma an ka kashe in ka tsira wani bai kashe ka ba ka tuba wannan ba mu shaƙa ba tsanani a ciki ko kuma a ce mi ko kuma aka ce su cire rubu'ul mali fi zaka su cire kwata ɗin dukiyarsu wani oba nawa wani oba ko na dukiya shine abin da za su cire a cikin zaka duk wannan ba mu shaka ba ne ko kuma a ce idan najasa ta taɓa jikinka za ka sami wani abu ko dutse ka kankare sai jini ya fito shine tsarki wannan ba abu ne wanda yake isran a gare mu ba ai da da yawa wallahi ba za su tsarkin ba a yanzu ma da ruwan yaya mutum baya tsayawa yanda aka koyar Allah wallahi to shi yasa suka ce rabbana la ta wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina kamar yadda ka dora waɗanda suke gabanin mu sune yahudu da nasara rabbana wala tuhammil alaina la tuhammilna ma la taqata lana bi ya ubangiji kada ka dora mana abinda ba mu da iko ko ba za mu iya aikata ba ba wa'fu anna ka kau da kai ka yafe mana kenan a kanmu wafir lana sannan ka gafarta mana ka kankare mana zunubanmu warhamna ka kuma ji kanmu ka tausaya mana anta maulana kai ne majibincin al'amuranmu fansurna alal qaumi kafirin ka kuma ba mu nasara akan mutanen da suke kafirai wannan shine abin da ya kawo mu ƙarshen wannan sura sannan a takaice akwai darussa da yawa da suka shafi wannan sura ɗin amma dai tun da muna da ƙarancin lokaci insha Allah za mu dasa aya a nan sai Allah ya kai mu wani sati za mu ɗora a kan sura ta gaba abinda na faɗa daidai ina roƙon Allah maɗaukacin sarki ya tara mu a cikin lada ya kuma ba mu ikon kiyayewa da aiki da shi wanda ne kuskure kuma karancin sani ne ina roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ƙara fahimtar da ni ya kuma yafe min abin da na kure wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh